بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, sha bakwai ga watan Jumada Thani, ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha shida ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إذن با من تابا ɗan shi'an nan tijjani a samawi ya ɗauko ƙage mai ƙarfi da ya yarfa masayyada aisha matar annabi domin ya ɓata ta ya zubar mata da mutunci a idon mutane to doktor arruhaili sai ya biyo baya daki-daki yana warware maganganun shi amma da ilimi mu ko muna bi a hankali a tsanake don mu gane. Shi ne Malu ya ce fata bayyana anna athara ammar. To, ɗan shi'an ya kawo asarin ammar da yake cewa Aisha matar annabi ne duniya da lahira. Sai dai ga ta nan Allah ya jarabce ku da ita. Allah za ku yi mabiyayya ko ita, ba ka yi faɗi ba? To, sai Malu ya ce al'amarinmu ya bayyana mana. cewa hujjatun alar rafidi wannan hujjan ai akan shi take lalahu wannan ba hujjan shi bane kun gano wannan ya kawo ne a matsayin ga hujja mai ƙarfi bari mu bugi bakin Aisha da shi da muka ce to mu ga hujjan yana mana haka sai muka ce ab ab ai hujjan bakinka ta fasa ba hujja bane a hannunka da za ka yi togo da ita ku gano wannan da kyau ko domin shi da kanshi ya ce Aisha matan annabi ne duniya da lahira to dama din an gama bilimbituwa a duniya wai me ake nema a lahira to kai da kanka ce mana yar aljanna ce kuma ka ce kan mu bi ta sai mu bi ka jama'a kuna fahimtar wannan to ai hujja ne akan shi ba wai hujja ne gare shi ba wa amma qawlu ammar fil juz'i al-akhir min al-athar amma maganan da Ammar ya faɗa a jiz'i na ƙarshe na asarin, cewa walakin nan lahab talakum littattabi'uhu ko au iyaha sai Allah ya jarabce ku ga dai matan annabi kuma ga khalifa shin khalifa da ke jagoranci a bisa umarnin Allah shi za ku bi koko ita matar annabi to malam ma anan sai ya ce a falaisa bi mata'anin ala Aisha radiyallahu anha wannan magana ma ba masoka ko ƙwaya ɗaya ga sayyida Aisha. Wa bayani zalika min iddatu wujuhin, amma ga musasshen bayanin da za ka gane ba masoka ga Aisha cikin wannan maganar, to ta fusa ko kamar haka. Alwajihul awwal fuska na farko, anna ƙaula ammarin haza yumassilu ra'ayahu. wannan magana na Ammar magana ne wanda yake yin ta yana bayyana ra'ayin shi. Me yake bayyanawa? Ra'ayin shi yake bayyana ba nasi ya kawo daga annabi ba. Mun gano wannan da ku? Wa Aisha ta radiyallahu anha tara khilafa zalika. Ita kuma Aisha tana ganin a'a ba abin da Ammar ke goyon baya kamata a tafi a kai ba. Ita tana ganin saɓanin wannan shine daidai. kun fahimci wannan da kyau ku ita tana da ra'ayi sabanin wannan tara khilafa zalika wa anna ma hiya alaihi huwa alhaqu kuma Aisha tana ganin fahimtar da take a kai, wannan fahimtar shi ne daidai. Wa kullum minhuma sahabiyun jalilun, da Aisha, da Ammar, su duka sahabbai ne guda biyu masu matukan daraja. Azimul ƙadar fiddin, kuma suna da matsayi babba a cikin addini, wal ilimi, suna da daraja a cikin al'amarin ilimi. falaisa ƙaulu ahadihima hujjatan alal akhar domin ra'ayin ɗaya daga cikinsu da ya zo ya faɗa ba zai zama hujja kan ɗayan dole ya bar nashi ba na wancan ba ina ba don mun gano wannan da kyau dan ammar ya ɗauki wani ra'ayi aisha ta ɗauki wani ra'ayi ba za a ce dole aisha ajana ki ga na ammar ba ko ammar ajana ki ga na aisha ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba wani suka a cikin maganan cewa cin da ta bi nan shi ya bi nan a ce to nashi ne daidai nata ba daidai ba ne ba wanda zai faɗi wannan sai in dama ka ɗauko ma kanka rikicin da ba za ka yi ƙarasawa ba to shine sai ka goyi bayan abin da za ka zo ka ji kunya nan gaba Allah shi kyauta alwaji hussani fuska na biyu anna athara ammar tadammana ma'ana yayini mala yace kaga wannan asari na ammar to ya ƙunshi ma'anoni guda biyu awwaluhuma na ɗaya daga cikin ra'ayoyin qawluhu innaha zawjatu nabiyyukum fid dunya wal akhirah yace Aisha matan annabinku ne duniya da lahira wa hadha nassun sahihun wa hadha nassu hadisin sahihun wannan nassin hadisi ne sahihi kama ta kaddama kamar yadda mun karanta a baya ko wal akhar ɗaya maganan qawluhu walakinna allaha talakum biha sai dai Allah ya jarabce ku da ita litattabi'uhu aw iyaha shin za ku bi aliyu ne ko ko ita domin shi yana ma'al kamfen ne kun gano wannan da kyau ku wa haza qawlu ammar ali ce wannan magana ammar kenan fa in kana qawlu ammar gairu mu'aridin lil hadis idan ammar yayi magana aka ga maganan shi ba karo yake da hadisi ba fala mata ana hina izin maganar shi na kan daidai ba wani suka wa in kana mu'aridan lil hadisi in ko yazo da maganar da ke sukan hadisi fal hadisu huwa al muqaddam hadisi za a gabatar akan maganar shi kuna gano wannan ai mun karanta annabi qarara ya ce ma Aisha shin ba kiya so ki zama mata na duniya da lahira ba ta ce ina so annabi ya ce to ke mata na ne duniya da lahira ashe Ammar ya faɗa ne da faɗin wa manzon Allah Aisha mata annabi ne duniya da lahira in ma na zarginta da laifi dai ta tabbata ‘yar aljanna, me laifi ke shiga aljanna ko mara laifi ke shiga aljanna? Ina fatan mun gane wannan da kyau. Shi yasa san da wannan magana sai aka samu wasu daga cikin mutanen kofa suka ce, A kai ne fa ka ce ‘yar aljanna ne mu ‘yar aljanna za mu bi. Kun gane wannan da kyau ko? Ba ni masauka a ciki. Kuma shi wata jana a samawi wannan ya wano ƙarfin shi ne. iya ƙarfin shi ya wahinu, ya wana, ya wana, wai ya kawo wannan wai zai soki Aisha. Ka so da dama mutum bai da kan gado sai ya ɗauko abin da yake ganin, ai daga wannan in ya buga ya buge kenan. Yana gama wai nawan ya jefa sai abin ya tashi sama sai ya faɗo kan shi. Shi ne abin da ya yi. Allah shi kyauta. Alwajahu Thalis, Malice fuskan martani na uku. أن الشهادة بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم malai yace shaidan da aka kawo cewa Aisha matan annabi ne fi duniya wal akhira duniya da lahira hukumun amun bi itibaril akibati wal ma'al wannan hukunci ne ga mamme wanda ya shaɓi duniya da lahira ita nan duniya matan annabi ne mutum ne kirki ne ba wanda ya yarda da kirkinta irin wa irin annabi annabi ne ya ce, Ana auren mace don me, don addininta, kenan ya auri Aisha don me, don addini, kuma ya ce a duba addini da ɗabi'a, kuma ya duba addini da ɗabi'a kuma ya aure ta. Ka hake ne yanzu Aisha wane ne ba da kyakkyawan shaida a kanta, kuma shaida a yaya, a aikace. Ina fata mun gano wannan da kyau, shaida a aikace. Annabi ne bayar. kenan anan duniya matan shi ce mutum ne kirki ya shaida ɗabi'unta da me addininta tsaf sannan kuma gashi kuma ya ba da shaida a lahira matan shi ce shi yasa a ka'ida su matan annabi ko ko ta kaba ba sa yi da shi annabi auren shi bai mutu ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa ba wanda zai aure su kai kuma auren ka yayi me ya mutu murus sai dai ba ka san auren ka ya mutu to kakka mutu kai ma sai ka ba auren ya ta rayuwa ina fata mun gano wannan da kyau kai sai shi akwai daraja wa qawlu ammar hukumun khassun fi hadisatin khassa maganan da ammar ya faɗa ai da bai faɗe ta ba sai da yanzu matsala ta faru ko to ya faɗi maganan ne saboda wannan matsalan ta musamman faraji al hukumul khas ila al am to sai a ɗauki wannan hukunci na keɓe da yayi a haɗa shi da wancan gamamman hukuncin wal alal amru ila tilkal akiba to sai ya kasance al'amari zai koma a dubi ƙarshen abin ne as-sa'ida fanta hatta anu in an kalli to maganar da amma da faɗi ai ba suka bane to amma a kalli Aisha aya za ta ƙare za ta ƙare ne a matan annabi to suka yana nan ba shi yasa wannan kalman ba kalman suka ko ɗaya shi yasa ba ka da inda za ka zo da magana ko ya yake ka ce wai sahabbai suna sukan junansu wala ba sa yi in ka ga suka ko to an canza aƙidan musulunci ne zuwa wata aƙida Allah shi kyauta alwajahun rabe mala ce fuska na hudu anna ghayata ma fi qawli ammar mala ce mafi ƙolu ƙolin maganan ammar dai huwa mukhalafatuha amran lahi fi tilkal halatil khassa cewa yana ganin fitowar da Aisha ta yi a wannan yanayi da ake ciki to wannan ya saba ma umarnin Allah walaysa kullu mukhalifin mazmuman ya ai ba kowa ne wanda zai samu kanshi akan ya saba wani al'amari da aka ce ya kula da shi ya zama abin zargi ba, hatta ta koma alaihi hujja bil mukhalafati balantana tsaye da hujja ana sukan shi wadan ya saba wannan abun ba. Wa yi ulamu annahu mukhalifun malice sai an tsaida mai da hujja kuma ya gamsu cewa ya saba in bai tuba ya bari ba to lokacin sai ya zama abin zargi amma ba fa wanda ya kai ma Aisha sammaci. kun gano wannan da kyau ko cewa ki zo abin da kika yi laifi ne ki kara kanki in ba haka ba kuma ke dake mai laifi ce ba fa wanda ya wannan kawai an koma gefe a bayan idanta a bayan fage ana sukanta ana zaginta wa illa fa huwa ma'azurun shi duk wanda ba a gabatar mai da hujja ya tabbata abin da yake laifi bane shi mai hanzari ne ai ana tuhumanta ne a ƙa'idan loko na duniya sun ce almuttahamu bare ya ce duk wanda tuhuman shi ake kubatacce ne, illa idan kama alaihil bayyana har sai an tsaye da hujja a kai sannan ne zai zama me, zai zama wanda ake tuhuma da laifi, amma tuhuma ake maka, amma har yau kai ba mai laifi ba ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kuma suwa ke tuhuman Aisha ‘yan shi'a, suwa suke karanta ‘yan shi'a, suwa alƙalan yake hukuncin su ne. jama'a ko kuna fahimtar shirme ko su suka yi kiɗan su su suka yi rawar su Allah maɗauke sarki ya kiyaye malam sai ya ce illam ya ta'ammadil muhalafa muddin dai shi wanda ya saba ba da gangare ba faƙar ya kunu nasiyan zai iya zuwa a bisa mantuwa ne ya saba au muta'awwilan ko kuma ya saba yana mai tawili fala yu akhadhu bi zaka to ba za a kama shi da laifin waɗancan abubuwan ba baki da ba ta inda za a kama shi a ce kai zo kai laifi kuma lalle ka ɗauki laifin nan in ba haka ba to za ka da matsala ba ɗan ƙarami ba mun gano wannan da kyau ko to su abin da ƴan shiya suke wa duk mu yadda Aisha ba ta da kirki alwajhul khamis fuska na biyar anna ammaran radiyallahu anhu ma qasada bi zalika zamma Aisha Ammar maganan can da ya faɗi bai faɗe ta yana nufin sukan Aisha ba, walanta ƙasa ha ko kuma zubar mata da mutunci, wa inna ma arada an yi bayyana ha filistihad, sai da yana son ya faɗi wannan ijtihadin da Aisha ta to kuskure ne. Nushal lil umma saboda ya ƙoƙarin yi ma al'umma nasiha ba yaɗa ɓatanci da gaba da ƙiyayya tsakanin musulmi ba. yanzu kana samun saɓani da mutum ƙoƙari zai duk inda zai magana duk inda za a saurare shi shine ƙoƙarin yaɗa ɓanna da ɓatanci da sharri da zagi da waye a kanka don ya kore mutane su kika wannan kuma ɗabi'a ne na 'yan bida'a Allah ya kiyaye wa huwa ma a haza yu'rafu li ummil mu'minina qadaraha tare da cewa yana bayyana Aisha ta yi kuskure amma sai da ya faɗi darajanta da martabanta ai wa fadlaha da falalanta wa qad ja'a fi ba'd riwayati hadha al-asr malai ce ya zo a wani bangare na ruwayoyin wannan asari an ammarin daga ammar anna ammarin sami'a rajulan yasubbu Aisha ammar ne ya ji wani mutum ya laɓe yana ta zagin Aisha faƙala sai ya ce mashi uskut imana shiru makabuhan mambuha mutumin banza mutumin wofi mun gano wannan da kyau ko la'ananni yin mutane shiru wallahi inna hala zaujati nabiyyukum fid dunya wal akhirah aisha dai matan annabin ku ne duniya da lahira walakin allah abtalakum biha sai dai Allah ya jarabce ku da ita li alama atuti'uhu am iyaha shi za ku ma biyayya ku mara ma khalifan annabin shi baya ko ko ita da ba khalifa ba za ku mara ma baya amma ya zubar da mutuncinta ya zage ta wani ne ma ya je yana zagi ya gaigaya mai maganganu ya faɗi darajar Aisha ya hana shi zagin jama'a zagi addinin yan shi'a ne Allah ya kyauta malice na qalahu ibn kasir ibn kasir ya ɗauko wannan magana fil bidayatu wan nihaya a cikin littafin al bidayatu wan nihaya a jiz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas Allah ya sa mu dace wani hana na ƙulu lihazar rafidi to mu ma ku ban mu mu ce mu tijjani as-samayi wannan ɗan shi'a al-mutatsawili ala ummil mu'minin wanda yake faɗin maganganun banza ga uwar muminai kama ƙala ammar kama yadda ammar ya gaya ma masu zage-zage da zagin sahabbai wanda ya ji suna zagin Aisha ya ce masu wancan magana mu ma bari mu ce matijani as-samawi uskut makabuhan mambuha yi mutane shiru mutumin banza koko ina fatan mu gano wannan ba ce mu ma bari mu gaya mai maganan irin wanda Ammar ya faɗa yi mutane shiru kana zagin uwar mumine matan annabi har annabi ya gama rayuwa da ita ya taɓa zaginta ne sai kai ka zo la'ananne kana zagin mu annabi mata saboda son zuciya da ra'ayi da neman girma? Allah shi kiyaye. Wa amma ƙaunar rafidi, Mala ya ce, amma maganar ɗan shiyan da ke cewa innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kama khatiban, annabi ya miƙe na jawabi, fa asharan na hawan maskani Aisha, sai ya nuna wajen ɗakin Aisha, fa ƙala ya ce, hahunal fitnatu, hahunal fitna, ta nan fitina zai zo, ta nan fitina zai zo. min haisi ya tsalawa ƙarnin shaitan, ta nan ne inda ƙawon shaitan ke ɓullowa. Mun gano wannan da kyau ko? Wa ta'anuhu ala Aisha radiyallahu anha da sukan da ya ma Aisha bi zalika da wannan wa za'amuhu annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya riya cewa annabi arada annal fitna ta min baitiha wai duk fitina ma ɗakin Aisha zai fito. to don Allah wake ɗakin Aisha, wake kwanci a ɗakin Aisha, jama kuna fahimtar dama shi'a wane ne target ɗinsu? Annabi ne fa, yanzu misali in na ce fitina tanan zai zo, sai wani wanda yake hostel ɗin nan sai zo da gudu ya ce ta ɗaki na? Ko ta hostel ɗinmu sai in ce na ce hostel ɗinka ko ɗakinka? Don an nuna arewa ko an nuna kudu ko an nuna gabas ko an nuna yamma ya nuna kai aka nuna? Jama'a kalli irin waɗannan abubuwan fa. Ɗakin Aisha yana gabas sai annabi ya nuna cewa fitina ta nan zai zo. Shi ne karatun da nema kuɗazu. Cewa in nassi ɗaya ya zo ko ba za ka iya fassara shi ka fahimce shi ba sai ka haɗo duka nassoshin. Za mu zo karatun ba zai yi mu kai shi wajen ba, amma katu na gaba za mu kai wajen. za ku zo ku ji sauran hadisan haggarin da fitinan da annabi yake nufi a ƙasan iraki sai da annabi ya faɗi garin kuma a zamanin sahabbai ba garin da ya sunan bala'i da ya hana musulmi da musulunci sakat irin wannan garin har yau fitinan gabas ta tsakiya ta ina ta samo asali ta garin ne za ku zo ku ji da suna haɗe suna zaune ba a taɓa yaƙan wata ƙasa ba rigiman wannan ƙasan shi ya halattar da jinin larabawa na gaya muku domin kafin mu kai wajen bari mu ɗan tattauna tarihin kafin mu je asali najad ne najad na ƙasan iraq nan annabi ya ce nan ne ƙahon shi ɗin ke ɓullowa kuma fitina ta nan zai taso ana zaune larabawa duk da cewa suna tsoron wa amerika amma suna zaune kalau ba wanda ya taimaka fitina ta taso a wannan lokacin mai girma irin Saddam Hussein. Haka ne ko ba haka ba ne, ku tunkuɗe zamun nan baya mu ɗauko zamaninmu. Suna nan suna nan kawai sai suka ziga Saddam. Kun gano wannan? Suka kwamtsa mayaƙi tsakanin shi da Iran. Ake ta bashi makamai da horon soja da kaza da kaza, Allah bai bashi dama akan ‘yan shi'an Iran ba, bai nasara a kansu ba. aka shekara shida bakwai takwas ana ta faɗa. Da aka sulhunta su, ana nan sai kuma waɗannan iyayen gijin na sai suka ce ya mamaye ina Kuwait. Ya mamaye Kuwait kuma suka yi mai ihun ɓarawo. Wannan yaƙan shi da aka yi shi ya haifar da fitinan da ake ciki har yau a yankin ƙasashen larabawa baki ɗaya, cin da sun huda sun ga da me? Da jini. Don dama a yankin nan ba ƙasan da ake tsoro gaba da irin Iraq, na gamo gaskiya, ba inda ba a tsoro, har su kan suna tsoron mai yiwa Saddam na da makamin da ya fi ƙarfinsu, amma da suka fata-fata da shi suka ga babu, ashe huhu ma'ahu ne, kaga abin da ya faru da sauran ƙasashen yanzu. Mun gano wannan shi ne annabi ya ce fitina ta nan za ta taso, ta nan ta taso ko ba ta nan ba ne. wannan fitinan ita ta ci Afghanistan, wannan fitinan ita ce ta yanzu take cin ina Siriya, ita ce take cin Misira, ita ta ci ina Tunusiya, duk waɗannan bala'o'in daga ina ta samu asali daga nan ne. Ta gano ku san wannan daga nan ne. Kawai sai da ce Allah ya kiyaye, sannan dukka aje wannan ɗaya bisa goma ne na abin da za ka ambata na fitina. asalin fitinan da annabi ma yake nufi shine fitinan rafidanci fitinan shi'anci iraki nan ne dandalin shi'a wanda ce iran kalla ga wuce iran fa rabin ta ahlus sunna ne har yanzu kun gano wannan da ke ku rabin iran har yanzu ahlus sunna ne sai dai kawai abin da yasa baka jin ɗuriyan su ba suke da mulki ba da da Saddam Hussein ke mulkin Iraki kana jin ɗure ‘yan shi'a? Mun gano wani kana ji? Amma yanzu da suke da mulki ba. Kuma a Iraƙin ma fa ba suke da yawa ba, ahalus suna sun fi su yawa a Iraƙin. Shi sa mataimakin shugaban ƙasa na Nura Almaliki yanzu, da suka samu saɓani ya koma ɓangaren ahalus sunna an iya kamo shi? Wata gwamnati ne fa a wajen fa, wajen ƙurdawa nan mai cin gashin kanta, wanda ba za a iya kamo shi ba. to wannan fitinan shi an ci da ya hana duniya sakat a yau Allah yana da asali yana da alaka da can sannan kuma shi an ci na da alaka da hawarijanci shi yasa duk inda akwai hawarijanci za ga akwai shi'anci a wajen duk inda kaga shi'a ko to ka jira za ga hawarijanci ya fito komin daren dadewa sannan kuma shi'a suna sponsorin hawarijanci da komi amma ƙila ba za ku fahimta ba sai nan gaban asirin ya tono. Mun gano wannan da kyau. To shi sa annabi ya ce fitinan daga nan za ta bullo sai ya nuna garin kakanninsu ‘yan shi'a. To cin da ɗakin Aisha na gabas sai ya ce a ɗakin Aisha ishara annabi ya sauka. To za ka zo ka ji hadisi ƙarar daga annabi har garin har yankin har wajen ya faɗi. Za ka ji hadisi lokacin da mutanen Iraki suka zo suna tambayan Abdullah ɗan Umar dangane da hukuncin jinin sauro mutum ne kashe sauro a jikin shi haka, wai zai sallah da shi a haka, ya ce ka ji ku kuna tambayan ƙaramin abu ga babban abu tare da ku. Kuna tambayan jinin sauro kun kashe jikan annabi ba ku damu ba. Koko, mutum ne kashe jikan annabi ya je bacci ya makare ya mafarki ya shirme, wa amma yanzu ya komo yana tambayan ka mai hukuncin sauro da ya kashe. wannan ba mashirmanci ba ne duk za ka zo ka ji waɗannan maganganun amma gara ma da suka tsokano ma ji da hujja a yi mun gano wannan fa jawabuhu mala ce an san da za a bashi annahu la yakhfa ma fi kalamihi haza min at-tadlili wa talbisi mala ce ba abu ne a ɓoye ba irin abin da maganar shi ta ƙunsa na ɓatar da jama'a da kuma ninke masa abu ya ba su a hagungunce. Yanzu ya kawo magana ya kawo a hagungunce hadisin na cikin Bukhari, jahili ahalu sunna wanda bai yi karatu ba sai ce kuma gaskiya ne, an jima sai ga ya fara raba kafa tsakanin shiya da sunna. Kun gano wannan da ke ku? Amma in ka san karatun fa, ba wani ƙaryen da za su ƙara zuwa maka da shi su yaudare ka wallahi babu shi. Mala ce wa kalbul haƙa'iq da murɗe abin da yake daidai, watadlis da ha'intan mutane, alaman la ilma inda min al'amma, ga musamman waɗanda ba su da ilimi daga cikin gama garin gari. Wa zalika bi tafsirihi ƙaular rawi, sai ɗauko maganar mai ruwaya, tunda shi annabi kawai ya ce nan, ba fa annabi ne ya ce ɗakin Aisha ba. Annabi ya ce nan, sai mai ruwaya sai ce fa'asharar na hawa maskani Aisha, sai ya nuni da na hawa, ku kiyaye na hawa, na hawa, me na hawa? Eh? Jiha ko yanayi ko kuma me, ya ishara da ɓangaren me, na hawa bai ta Aisha, daura da inda ɗakin Aisha yake. Yanzu na ce fitina daga nan yake, sai masallacin Juman Poli zo ce na ce masallacin su fitina ne? sai a ce fa'a shara ila na hawa masjid poli, amma nan na ce? Ba nan na ce ba. Ala annal ishara kanan libaita Aisha, cewa wai isharan wai ɗakin Aisha aka nuna wa annaha sababul fitina kuma Aisha ta ce sababin fitina wal hadisi la yadullu ala haza bi ayyi wajhin min al wujuh malai ce ƙarya wannan ɗan shi'an yake hadisin bai nuna wannan ko ta ko ina wa hazil ibaratu la ta hatamil hazal faham ibaran ma da kawo magana a kai bai ɗaukan wannan fahimta inda mallahu adna ma'arifa bi maqasidil kalam ga wanda yake da ƙaramin ilimi ɗan ƙarami ga irin yanda manufofin magana ma suke manufan magana ma an yi ta bai hukunta wannan an ce na hawa sai zama shi ne? Fa'innan rawi ƙala, to malam zai farfasa mana bayani, ya ce, domin mai ruwa ya ce waye a sharan na hawan maskani Aisha, ai jihata maskani Aisha, jihan inda ɗakin Aisha yake. Wa maskani Aisha radiyallahu anha shi ko ɗakin Aisha ya ƙa'u sharƙa masjidin nabi yana gabas da masallacin annabi ne. فالإشارة من جهة المسكن سي إشارة زوا بانغران وهو المشرق شيني غبس لا إلى المسكن با لكن ينونا با غبس ينونا me yasa bai ce gabas sharri ba ne? Koko, me yasa bai ce gabas sharri ba ne inda kuke kalla kuke sallah ya ce ya zama sharri a daina, me yasa bai faɗa haka ba? Walau kanatil ishara ila maskan, da annabi yana son ya ishara zuwa ga ɗakin Aisha ne laƙala sai ce a share ila maskana Aisha ba zai ce na hawa ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Sai ce sai nuna ɗakin Aisha. Walam yakun ila jihati maskana Aisha ko bai ce jihati maskana Aisha sai ce me na hawa. Wal farqu baina ta'biraini wadihun wa jalli. Malai ce abin a fili yake a wajen ibarorin yanzu kaga bayan an koma an koya mai aƙida ana koya mai yadda ma maganar larabawa yake dan shi ba balarabe bane sadaka yalla ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa shi ar-ruhaili da yake dan madina ne yake nuna mai ba haka bane ka je ka koya mun gano wannan da kyau ku domin dan kasan tunusiya ne shi tijani as-samai ko ba dan tunusiya bane shi da kanshi ya fada dan tunusiya ne su ko yan tunusiya larabawa ne sadaka yalla ne ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala yace wa haziyar riwaya allati zakaraha wannan ruwayan da ya ambata a kharaja hal Bukhari, Bukhari ya fitar da ita fi kitab fardil humus, a littafin da ke bayani akan farlancin humusi babu ma ja fi buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayani akan yadda sa san matan annabi yake walaysa kama za amar rafidi ba kamar yadda dan shi'an yariya annaha fi kitabu shurud wai hadisin ya zo a kitabu shurud bane ƙarya yake ga inda hadisin ya zo jahili kawai bai ma san inda hadisi yake ba ya zo na mutane ƙarya shine an yi nashi an yi na rago unzur sahih al-bukhari malaji ka duba sahih al-bukhari ma al-fatih al-bari a juz'i na shida shafi na ɗari biyu da goma a juz'i na ɗari uku dubu uku da ɗari ɗaya a lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da hudu ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a irin wannan ne fa muke son jama'a su dage su yi me Allah ya zikatu da yawa mu ba so muke mutane zikatu ɗan kyas tsaya suna shirme ba karatu da yawa yanzu kaga wannan bayan an gawo mai raddi inda ma ya ce hadisi yake a ashe ba nan yake ba aka bi shi aka kwankwatse shi Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum